الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أعتبر شاتقت ذوة جماد الأولى shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira na alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba muna cikin kitabu sala babu salatul aidai babin da yake magana akan sallar idi guda biyu sallah karama da babba hadisi mai lamba ta 143 a wata nuskar sannan kuma za mu tashi darasi na 45 darasi na 44 muka tsaya satin da ya wuce za mu tashi darasi na 145 mala yake an jindub bin abdullahi al-bajali radiyallahu an an karbo daga jindub dan abdullahi al-bajali Allah ya kara masa yadda wannan sahabun ana mai kinaya da Abu Abdullah jindub bin Abdullah bin Sufyan al-Bajali ya yi ruwaya daga Annabi alaihi salatu wassalam tunda an ce ma sahabi ne kaga ya jiyo abubuwa daga Annabi alaihi salatu wassalam bayan annabi alaihi salatu wasalam ya yi ruwaya daga ƴan uwansa sahabbai irin su Huzaifa ibn al-Yaman sannan mutane da yawa daga cikin tabi'ai sun yi ruwaya daga gare shi ya karantar bayan wato bayan annabi alaihi salatu wasalam ya bar duniya ya zauna a Basra a can Iraki kuma ya zauna a Kufa ya rasu a shekara ta 64 bayan hijira shine jinduddin abdullahi al-bajali to shine yake cewa kale yake sallan nabi sallallahu alaihi wa sallam yawman nahl manzo tira da abin Allah tabbata a gare shi yayi sallah a ranar sallah babba shine yawman nahl ranar sallah babba ثم خطب sannan sai ya hudu ba thumma zabaha sannan ya yanka wa qala fi ki man zabaha qabla an yusalli an yusalliya duk wanda ya yanka kafin ya salla falyadhbah ukhra makanaha sai kamo wata dabbar ya yanka a maimakon ta wa man lam yadbah wanda kuma bai yankan ba fal yadbah bismillah to yanka dabbarsa da sunan Allah madaukakin sarki wannan wato hadisin iya abin da yake kenan ya yanka da sunan Allah kawai bismillah in ya faɗa ko bai karasa komai ba yayi domin an ce fal yadbah bismillah to wannan hadisin ya koyar da mu da abubuwa guda uku ko hudu abu na farko shine ya koyar da mu cewa ana yin ita layya ana yin wato duk wanda ya yi layyarsa kafin a yi sallah liman ya yi sallah ya wato ya idar da sallar idi duk abin da ya yanka bai ba zai iya ci ba haramun bane amma kuma ba a karɓe ta a matsayin ibada ba hadisin ya nuna haka sannan hadisin ya nuna sunna annabi alaihi salatu wasalam shine ana yin huɗuba bayan an yi sallah ba kamar sallar juma'a ba sai an yi huɗuba za a yi sallah mun faɗi daga cikin dalilan da yasa su banu umayya suke yin wato huɗuba kafin sallah saboda siyasa sannan abu na uku za a ambaci sunan Allah bismillah wallahu akbar Allahumma hadha minka wa laka Allahumma taqabbal minna in baka iya wannan baka ce bismillah yayi kaga wannan baka bukata wai sai an ta nemo mai yanka a wata unguwar domin bismillah aka ce kawai ka faɗa shi sa da aka ɗauka karatun yankan sallah wani abu ne daban da za ka zo sai a tara dabbobi layi guda mutum ɗaya ake jira eh wanda ba wai namiji ba matar gidan ma aka danne za ta iya yanka a shari'a za ta yanka abinta sai dai kawai ni ba na goyon bayan a rika barin mata suna yanka dabbobi saboda kan zuciyar ta ƙaƙƙaje su koma yanka maza yawa gwara abin su da wannan nauyi nauyin da suke ji ya fi ƙwarai kuwa a bar mace ta rika tsoron kadangare ta ji tsoron keke su ya fi in ta daina tsoron wayannan kuma ka aro namiji irin ka ina gaya ma kadangare ya faɗo a rika ka rika ihu ta ce matsa to wallahi namiji ka auro irin ka saboda haka a shari'a ya halatta amma barin su ni gaskiya ana ra'ayin gwarar su zauna inda suke wani ya yanka tunda sun yanka ba haramun bane to saboda haka wannan shine kuma ana fitowa ne a yi layya a fili a bayyana ta a musulunci saboda a kuntata wa shedan domin a wannan ranar ba iya mahajjata sai dan yake jin haushi ba har waɗanda suke cikin gari suke layya suna cin tsahanci ke dan baya jin daɗin ranar inda za a tambaye ka wace rana ce ke dan ya fi shiga damuwa to ranar sallah ne ba wata rana da ya fi har ranakun da ake zuwa kaga din na aita jifansa aita jifan ke dan da ake faɗa to bai kai ran sallah ba domin hata abin da ya shafi yanka ba ranar da yake daukan kaso mai yawa irin ranar sallar ranar farko isa hadisin na na ya da annabi yace alfitru yawma yuftiru nas wal adha yawma yudhi nas cewa sallah karama shine ran da jama'a majority suka yi ko da an samu sabani sallah babba ma haka saboda haka ran da aka yi na farkon nan ko da da sabani in ka auna zaka ga fasantaccin mutanen da suke sallah a ranar ya fi kowanne yawa shi sa kawai ka bi abin da aka ce ka zauna lafiya ka fi samun daidai ku yi sa malamai sun yi sabani akan hukuncin layya wasu suka ce wajibi ne wasu suka ce ba wajibi ba amma su yan mazabar hanabila za ka ga sun ɗauki tsarin cewa wajibi ne me za suka ce amma ga mai iko saboda Allah ya ce fasalli li rabbika wanhar wannan ayar ita ce dalilin su wani har shine ka soke abin da ka samu na layya amma dai abin da yafi kwari magana jumhur magana jumhur suna ganin cewa annabi cewa man kana lahu si'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana duk wanda yake da yalwa yake da iko kuma bai layya ba to kar ya zo inda za mu sallar idi ya zaman sa a gida shi ne suke cewa kuma akwai ka'idar ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajib da abin da wajibi baya cika sai da shi to shi ma wajibi ne to wannan shine dalilin amma dai ana kwadaitar da mutane sosai akan layya kuma ba ta buƙatar ba ta buƙatar sai mutum yana da aure layyaba ibadan masu aure ba mataki za ga wani yana da hali yana biya kuɗi ne yawa amma wai ba zai layyaba saboda ba mai soyawa wa yake sai ka ci ai ba wanda yake sai ka ci kawai ibadar ake so idan ka yanka karabar an fahimta da kyau ko yawa abin da nake nufi da wannan ka'idar ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajibun abin da wajibi baya cika sai da shi shi ma wajibi ne shi ne abin da ke faɗa misali yanzu kaga yin tsarki dole ne yanzu kamar da wasu suka ɗauka inda za ka yi sallah inda za ka yi sallah sai ka kama ruwa ka zo ka yi alwala wani za ka cin safe ma har dare bai kama ruwan ba alwalarsa tun ta safe ba dole ba ne yin alwalar haka ne amma daga lokacin da ya zanto yana jin bawali ga ruwa na alijiya ga shi ga rijiyar na amma ba ruwansa da ruwan amma daga lokacin da ya yi bawali sai kuma sallah ta kama shi asali yin wannan zuwa ya karfi ba wajibi ba ne amma in saboda zai sallah wajibi ne yake yi shi ne ma la yatimul wajibu illa bihi wa huwa wajibun saboda haka wannan abin da biyu ya janyo Umar ya sa wannan na farkon ma ya koma wajibi amma asali ba wajibi bane to shi ne abin da suke ne hadisi na gaba an Jabir bin Abdullahi radiyallahu anhu ba an karbo daga Jabir da Abdullahi Allah ya kara musu yadda kale yace shahidtu ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallama yawman aidi na halarta na shaida na je inda annabi alayhi salatu wa salam ranar idi inji jabiru fa bada bi salati qabla al khutwa a gaban ido na abin da annabi ya fara yi sallah ya fara yi kafin ya hudu ba kaga ba iya abdullahi da umar da yake cewa ya zauna da annabi alayhi salatu wa salam da sayyidina abubakar da umar duk ga yadda suke sallah ba wasu sahabban ma sun zo sun ba da shaida akan haka cewa annabi ya fara yin sallah ne kafin hudu ba bila azanin wala iqama sanan ba a kiran sallah ba a iqama ba a kiran sallah ba a iqama shi za ka gaya ma mutu ya tafi masallacin idi baya tahiyyatul masjid ko amma idan a masallaci za a fa sallah asali mun san ba a yi tahiyyatul masjid amma idan masallaci za a yi ta to kuma sai an yi domin yanzu annabi ya ga da kala hadi kunul masjida yanzu ya shiga masallaci asali sallar idi a musalla ake yi a musalla ake yin ta amma in dai ta kama kamar lokacin da ake ruwan sama in ka duba masallacin irin su biyu da sauransu za a ga cikin masallaci ake koma ai to a wannan lokacin in ka je kafin liman ya zo ya fara abin da zai yi to in ka je ko kuma kafin liman ya zo ya tada sallah ko kuduwa yake in ka shiga inda cikin masallacin ne sai kai tahiyatul masjid to amma abin da aka sani kai da zaka sunnar kiyaye wato sallar idi cewa ba a so masallatai su yawaita a idi za ga wannan sunnar har yanzu a Madina akwai ta masu zuwa umara da aikin hajji sun sani za su ga har yanzu Madina in aka ce za a yi sallar karama ko babba kowa masallaci yake tafiya amma mu nan zaka ga taku kadan ne zaka wani masallacin baya ɗaya daga cikin sunna annabi alaihi salatu wasalam kowa ai kewaye masallatai ɗaya daga cikin fa'idodin da ake so a samu na idi gaba ɗaya yanzu kace su ake ba a buƙatar a kewaye so ake kuma sannan musalla ake so wajen da ko masallatai idi yanzu da unguwa suke an fahimta da kyau ko idan ma wannan an raina ta ba masallatan idi da ake yi a shekara sau daya ko sau biyu karama da babba to za ga duk sun dawo cikin unguwa ka'ida so ake a tafi fili betel kuma wajen gari idan gari ya cinye gurin sai a ƙara canjawa a ƙara yin waje haka ake yi amma mu yanzu kana ga yadda abubuwan suka koma Allah ya sauke to shi ne yake cewa sun makama sannan annabi ya miƙe mutawakkiyan yana dogare shi ne mutawakkiyan ya dogara ala bilalin da sayyidina bilal annabi ya miƙe ya dafa sayyidina bilal shi ne abin da ake faɗa kaga dafawar shi ne abin da ake faɗa inda bukata ana so liman ya to da kwagirinsa wanda zai dogara da shi in kuma mimbarin da aka yi akwai gurin dafawa to ba dole sai ka tobe shi ba in dai da gurin dafawa in ba gurin dafa ana buƙatar abin da zaka dogara da shi annabi alaihi salatu wasalam wannan ya nuna kamar ba kwagiri sai ya dafa sayyidina bilal to da aka shi rike kwagiri yayin yin hudu ba buƙata ce yawwa buƙata ce kawai wani ya dauke shi wani abu sai ce fa amara bi taqwallahi ta'ala sai umarni da wato jin kiyaye dokar Allah madaukakin sarki shi ba hauki haka ce a takawa ce ce tsoro amma asali ma'anar takawa shine ta ta tsantsan da dokokin Allah shine takawa kamar yadda sayyidina Umar ya fassara cewa kamar wanda aka fasawa kwalabe ne ko kayoyi aka ce ya wuce ta gurin ba takalmi wannan tafiyar da zai yi ka ga yana takalan tsan ya dau kafa ya sa dan yatsa a can ya ko shine takawa ba wai tsoro ba tsoro ma'anar sa daban ala to amma mun saba fasara shi haka takawa shine intisalul awani wajtinabul nawahi ja'alul biqayati bainaka wa bain ma'asiyatillah wannan shine takawa hanya wani abu wato katanga tsakaninka da sabawa Allah shine takawa wa hatta ala da'ati bayan annabi ya ja hankali akan kiyaye dokokin Allah sai ya kwadaitar kuma akan yi wa Allah biyayya wa wa'azan nas yau mutane wa'azi wa zakkarahum yatina saddu thumma madha sana annabi sai ya ci gaba da tafiya hatta atan nisa'a har sai da yaje sawun mata to masallaci annabi alaihi salatu wasalam maza da mata ne maza na gaba mata na baya to sai da ya gama da sauran gaban na maza ya tsallake su sai ya tafi na mata bilal yana suna tare da bilal yana zuwa gurin su fa wa'azahun na su bai mutu wa'azi wa zakkarahum ne tunatar da domin zuciyar dan adam ba iya ta mata ba kamar batirin wayayi yana buƙatar wa'azi yadda ka ga wayar ka na rolling down ka sauka ta hauta sauka haka zuciya take in dai ba a yi ma wa'azi to za ka narke sai ya zamto kawai ta yi shotin down amma idan ana wa'azi za ka ana taso ta eh an fahimta da kyau ko kuma kowa da irin zuciyarsa wani za ka tana rike taji da wuri wani kuma ba ta rikewa kullum sai an bawa an fahimta da kyau ko domin wani batirin wato batirin wayar ta ta bibo ne saboda haka haka zuciyarsa ba take kalancewa take da wuri sai ana yawan tunatar da to haka zuciya take to annabi alayhi salatu wassalam ya je gurin mata ya musu wa'azi ya tunatar da su wa kala sai yace ya ma'asharan nisaa ya ku taron mata tasaddaqna lallai ku rika yin sadaka wasu malamai suka ce me yasa aka ce mata su sadaka da aka gama wa'azin mazan a koma gurin aka ce sun fi kowa rike abinci saboda sun fi kowa rike abinci wasu kuma suka ce ha an gaya musu ne saboda an san su da sadaukarwa nan da nan an ana so a tara gudunmawa to a yi wa mata wa'azi yanzu za ka ga wasu wato bata ma san lokacin da za ta bayar ba saboda takawa amma namiji sai ya duba kusancin goro zai bayar zai ta haka ita dai yana haka to yana da kanwa da kanwa kanwar yake nema sai ta duba sa haka da gefen ido sai ta duba sai ya duba canjin goro zai bayar amma mace za ta iya bayarwa abin da ta dauko musamman in aka zo da wani abin tausayi ya yi kiɗima kowa shi ko namiji ko ya kuka ba zai ba da kuɗinsa ba tasaddaqna to annabi yace ku sadaka a da ba kowanne ke nufi ba amma dai majority nake nufi yawa majority nake nufi fa inna kunna aksara aksaru hadabi jahannam inda yanzu kafin ta wuce da ne sai da ne wata shari'a shi shi ba ma wai ba ma na waje ba mijinta yana complain akan tsabaro wata ko naira biyar ma'aikaciya ce ta kashe sai ya biya ta kaga ai ba kowanne ke biyo su ba mata ai koyi marwata amma dai ana nufin in dai suna da hali sun fi kyauta sun fi sadaka yawa da su ne masu kuɗin ku alaji ko da kowa zai gane bare kuwa ai na ga so kake a yanzan ka san ka san kwanaki ranka ya dade cewa ne cewa wai gode wa Allah duk wannan jama'ar nace kai ba ka so in tara ma su zan tara in dai wallahi zan linka ma biyu ma kawai dai envelope zai samu a zuzzuba ai yawa zan tara ko ba za ku tara ba yawa ajiye da wayan nan ba to kawai ka gaya mana in zaka shekarar nan ta yi ya gaya mana ni ba ni za a ba ba zan tattaro wayan da za a ba yayi ko Allah zaka da alheri na ikhlasi shi wato bambancin ikhlasi da takawa shine tasiri ne a wuce to shine wato tsantsanta abu suna da alaka mai karfi amma ya zanto abin nan tsakaninka da Allah kai baka neman yabo ko suka eh shine ikhlasi yabo da suka baya dada ka baya rage ka shine ikhlasi haka abu ne mai karfi shi ma eh dan Allah kai amma yabo da suka ba ta dada ka ba ta rage ka haka ibn rajab ya ka a cikin jami'ul ulumi wal hikam to saboda haka um annabi alayhi salatu wasalam yace fa inna kunna aktsaru hadabi jahannam domin kun fi yawa ku ne mafiya yawan kiraren jahannama saboda raunin su yanzu yanzu zaka ga an ja su guri wanda wato bai kamata ba to sai annabi alaihi salatu wasallam yace ku rika sadaka domin kun fi yawa ku ne kuma kiraren jahannama fa qamat imra'atun min fidatin nisa sai wata mata ta miƙe daga cikin mabibita mata wasu malamai kamar yadda ibnu daqiqi lawi ya ka kawo ma'anonin cewa wasu ana nufin mabibita wanda suka fi fifiko a mata ce ta miƙe ce wasu kuma suka ce a'a fidatin nisa ai wasan ake nufi sai wata ta miƙe daga tsakiyar matan ta wace ninki ce ko kuma sidatin nisa wanda ba ta kai kowa ba ma a cikin matan ba kowa ba ce duk an ba da wannan ma'anar kawai sai ta ninki tafa'ul khaddain hadda sifarta kuma tun ta didda tabu tabbara dabbara dabbari wani alama kamar billi a jikin kumatinta shine tafa'ul khaddain ne dabbara dabbara a kumatinta fakalar ce take lima ya rasulallah me yasa muka fi kowa yawa a wuta me dalili kana sai annabi yake li anna kunna tuktirna shaka domin kun fi kowa korafi yawan kai kuka wata ruwayar annabi alaihi salatu wassalam yace law ahsanta ila idahunna dahra thumma ra'at ma takrahu minka da za ka kyautata wa mace tsawon zamani guda shekarar ku arba'in da ita arba'in ran da aka samu sabani yanzu karai arziki ta zo ma ko kuma kai mata wani abu da ya bata mata rai to in ta tashi kai karar ka gaba ɗaya ba za ta faɗa alkhairin ka ko ɗaya ba za ta ce ma ra'aitu minka khairan qattu baka taba yin ka taba mun wannan ba karamin ɗabi'ar mace bace shi za ka ga idan aka zo yanzu mace idan aka samu sabani da namiji in ta ga dama yanzu ta je fadar musamman lokacin da ya bata mata rai da yawa ta je fadar laifin sa in ta tashi bayani gaba ɗaya littafin tun daga farko har ƙarshe ba za ta faɗi alkhairin sa ko ɗaya ba nuna ma za ta yi tun da aka yi auren haƙuri take yi a yanzu biyar fa ko shida ko ba fiye da haka sai ta je ba kawai haƙuri take duk wannan lokacin ta ce in yi hakuri sai ai faɗe ne ba ce to tun da ba ki faɗa kika iya hakuri yanzu ki dora ma wanda ya iya hakuri na wannan lokacin za ta gaya ma kawai hakuri sai yanzu ta gaji na to ai dama mai hikima wanda ya je sulhun aure ai ba ya rusa abu kokari za ka yi wannan abubuwan da kaga ta faɗa to kawai ka bata hakuri domin wallahi kai ganganci in suka shirya sai sun haɗu sun tsine ma kuwa saboda haka kawai ka bata hakuri duk abin da za ka ta bata hakuri Allah ya baki hakuri ai hakuri yake wani wani wani abokin mu zai wani sulhu saboda haka da aka zo ta rika bayani akwai kannan yana da masu faɗa aji waliyan sananan da ta faɗi laifin gaba ɗaya kowa in ka ji wannan laifin wallahi inda dama sai ka rufe shi da duka saboda haka sai wani kanin mahaifinsa sai ce ashe mutumin banza ne kai kai kaza kaza kaza sai abokinmu da zai sulhu sai ce a alaji yace ai sai a bari a ji ta bakinsa yace ai ba a shari'a bangare daya ai duk ya zai faɗa baka ji me kace bai yace duk da haka wallahi da yi bayani gaba kaga wancan ta dau lokaci ta cika bukulet amma shi da ya fara bayani gaba ɗaya biyu compound sentence yayi kawai gaba ɗaya sai kowa jikinsa ya sanyi gaba ɗaya kuma bata musa ba tana gurin ta kusa awa ɗaya tana bayani amma shi a minti biyar da ya faɗi me take yi abin da ta yi masa yace kuma shi sai da ya faɗi alkhairin ta yace amma tana da wani alheri yace duk faɗan da muka yi da safa za ta gaishe ni kuma ba za ta ƙi yin abinci ba amma shi gaba ɗaya gaba ɗaya bata faɗa alkhairin sa ko digo ɗaya ba wallahi bata faɗa ba ko ɗaya to shine gaba ɗaya jikin sa yace to ka gani ko saboda haka wannan shine ɗabi'ar mace idan aka riga aka bata ka bata mata rai to gaskiya ba za ta faɗa alkhairin ka ba kwata kwata ba za ta faɗa ba kaɗan ne waɗanda shi sa wata daga cikin magabata lokacin da suka rabu da mijinta ai ko kawai ya ka zuwa na tattauna abin da za a yi sai ta ce a ita fa kawai mijinta tsautsayi ne yasa suka rabu amma mutumin kirki wanda da wahala ka samu a cikin namiji ko mace masu wannan insafin to mace tana da wannan ɗabi'ar me ka taɓa yi mun annabi ya fai gaya ma in ba ta faɗi wannan ba shine abin mamaki in ba ta faɗa ba amma faɗanta dama abu ne mafi sauki shi sa aka ce ba a yaban mace sai ta tsallake tira ko uku yadda kuke da mace to kar ka yabe ta sai an je wata gaba har yanzu akwai gurin da sai an taba ta an kunno ta wannan gurin kaga ba a samu matsala ba to za ka amma ka zo kana cika baki da saura kai ta addu'a dai Allah ya sa a dori yawwa to wannan shine to sai yace wannan shine zai janyo mata su yawa a wuta wata kurna al'ashira sannan annabi yace kuna bucin cewa maza al'ashir yana cikin sunayen miji azawj alba'ul alba'al kai an gane ko ba'ulatuhunna ahaqqu bi raddihin fi dhalika in aradu islaha saboda haka annabi yace suna bucin cewa maza qala sai mai ruwaya ya ce faja an ya ta saddaqna min quliyihinna nan da nan mata sai suka fara ɗebo kayan adansu suna bayarwa munduwa dan kunni duk wai na uban gashi ma ya bada misali yulqina fi thawbi bilal gwadan bilal da ya taho da shi mayafin bilal ya bude kawai ko jefa kawai ake duk sawun da ya je kafin ya wuce an cika shi kowace da mai sarka da mai dan kunne da awarwaro suka rika cirowa suna sakawa shine bi tawbi bilal min aqrabihin na daga dan kunnayen su shine aqrab dan kunnaye na gwarfa ba eh gwalagwalai ne ya karka cirowa ana bayarwa wa qawatinihin na zobunan su na gwal shi suka bayar kaga wannan tarihin da suka aje kai ka taba jin sa a wani guri cewa kawai wani masallaci kowa ya rika cire dala yana sawa dala ba kowa ya ciro dala ya sa amma mata suna da wannan tarihi gwalagwalai suka cika mayafin sa'id na bilal din saboda haka suna da alkhairi mai yawa to wannan hadisin ya koyar da mu abubuwa da yawa na farko shine yadda annabi alaihi salatu wasalam ya ci yadda al'umma ta dangane da abin da ya shafi idi cewa ana fara ne da sallah sannan hutuba sannan abu na biyu ita sallar idi ba a yi mata ikama ba a yi mata kiran sallah abu na uku ya halatta a kashin gida da jikin mutum ko sanda ko katan ko wani bango dan bukata na hudu shine wato kwadaitar da mutane akan abin da ya shafi takawa dama ai kaga ita hudu ba tana da tara ko rukunanta guda uku ne rukuni na farko ayi ba Allah madaukakin sarki na biyu ayi wa annabi salati na uku ayi wa mutane wa'azi eh inda zaka zo iya wannan kalmomin ka faɗe su a wajen an rasa limami yaki zuwa kawai ba wanda zai zo ka miƙe ka ce ka yabi Allah madaukakin sarki ka ko fatiha karanto ko qul huwallahu kai salati annabi kace jama'a kowa ya ji tsoron Allah to a tada sallah yayi wannan sune rukunan ka yabi Allah kai wa annabi salati sannan kai wa mutane wa'azi shi ke nan rukunan hudu ba ba zai yi a ce wata ran liman an rasa ko a ce kowa kowa ya sallace ta aka aka ce an yi a wani waje wai limaman duk ba su zo ba, aka rasa wanda zai yi aka ce to kowa ya sallata jama'a a ko da hausa ko da turanci sai ka je kai ka gaya wa mutane a ji tsoron Allah shi kenan saboda haka na shida shine shar'antuwar yi wa masu wa'azi sallah masu sallah kai wa'azi wanda suka zo sallah a tunatar da su Allah sannan ya halatta a keɓanta mata da nasu wa'azin domin musamman an san suna halartar sallar sannan abu na takwas shine shar'antuwar halartar mata gurin sallar idi ko da mace tana al'ada za mu ji ko jinin biki take za ta zo masallaci an ba su wannan dama sannan abu na tara an kwadaitar da su wajen yin sadaka na goma lallai sadaka wato dalili ce ta kankare zunubi kun ga an faɗi cewa za su shiga wuta amma suna wannan sadaka za ta kautar da su daga shiga mai wuta isa ba wuce yake cewa sadaka maganin masifa hadisi ne akwai masifar da ta fi shiga wuta babu saboda haka in kana sadaka za ta kautar annabi cewa ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ku kiyaye wuta ko da tsagin dabino ne lalle sadaka maganin masifa ne gaskiya ne hadisi ne sannan kuma tabbas mata za su fi yawa a wuta kuma dama sun fi mutane yawa ma eh in kana so ka gani sun fi maza yawa in kana so ka gane haka in an taso yin makaranta da karfe karfe daya zuwa biyu ka tsaya a titi ka gani duk da akwai yan bodin za ga mata sun fi yawa sun fi maza yawa sannan mun ji cewa jahannama suna ne daga cikin sunayen wuta sannan abu na sha uku shine lallai ana yin nasiha ga wanda ya cancanci a man nasiha sannan abu na sha hudu ya halatta idan mace ana waje aka yi faɗi wani abu wata gamsu ba ta yi tambaya domin gashi mun ji cewa wata baiwa Allah ta yi tambaya ya rasulallah ba za a ce wani ta yi laifi ba tambayar ta san dai babu fitina a cikin halatta ya halatta sannan za a yi tambayar a tambayi ahalu da ilimi ma abota ilimi sannan a wannan hadisin wata gaba ashe kulle fuska sa ni kamin kenan ashe ba wajibi bane domin gashi an faɗi siffar fuskar wannan baiwa Allah an fahimta da kyau ko suna kawo wannan domin kaga akwai littafi da aka yi ta bugawa tsakanin malaman Saudiya da malam Nasiruddin Al-Albani akan ya zo ya yi jilbabin mar'atul muslima ya yi hijabul mar'atul muslima sannan da karshe ya zo ya araddul mufhim araddul mufhim din nan anan ne aka yi faɗan karshe amma malam ai ka karanta jilbab da hijab wala ban karanta komai ban ban karanta araddul mufhim ba domin anan aka yi faɗan karshe wani malami da suke bugawa su harka ce ta malinta shi a tuwaijiri wani babban malami ne tuwaijiri yana goyon bayan cewa sa niqabi wajibi ne shi kuma albani ya ce ba wajibi bane mustahabbi ne inda zai zama wajibi gurin wanda take fitinantar mutane to suna ta buga wannan wannan littafi ba zagi littafi ne kawai kowa zai kawo ayoyi da hadisai da maganganun malamai wannan ba yayi da yazo ya dauki ar-rajul mufsid sunan littafin wato raddi rufa bakin mai magana dan daga wannan bai kara magana ba shi to yaji gaba ɗaya hujjojinsu ya ɗauko gaba ɗayansu ya buge to daga cikin dalilansa akwai wannan hadisin cewa da wajibi ne da annabi alaihi salatu wasalam a gabansa aka yi tambaye bai ce ke waye ki buɗe fuskar ko kuma lokacin da aka yi tafiya da ɗaya daga cikin sahabbai a aikin hajji fazl lokacin da yake leƙowa yana hango wata mata annabi yana tura fuskarsa da sai wa mata aikin haji da sai wa matan magana ce ke waye sai ki tawo aikin haji babu nikabi a fuskai to malaman Saudiya duk wanda ya san a tsarin su sa nikabi wajibi ne to a ce akwai wannan dalilin ko shakka babu mustahabbi ne haka aka fito amma inda ya zanto akwai fitina kuma wajibi ne to wannan hadisin yana cikin hadisan da suke kawo wajib hulul ulama sun dauki wannan hadisin a kanka amma al'aula katruhu abin da ya fi shine a kulle fuskar wanda yayi wannan dan Allah akwai lada an fahimta da kyau ko sannan abu na gaba shine a ya halatta a bada sadaka da gwal ba sai tsohuwar naira biyar ba eh a ɗauko gwal ko dala a bayar kamar yadda mutanen Saudiya ke yi ko koriyar babban kuɗi kawai sannan hadisin yana kwaɗaitarwa a bisa gode wa ni'imar Allah sannan abu na gaba shine ashe ya halatta mace sai tasarrufi da dukiyarta domin wayannan da suka bada sadaka duk mazajen su ba sani ba Imam Malik ne kada yake da dokar cewa mace ba za ta bada dukiyarta ba sai mijinta ya sani inda ya haura wani obatiri shi ma ya bada sharadi yace sai ya haura wani obatiri misali tana da dubu ɗari to haramun ne ta bada dubu hamsin sai ta gaya mijinta sai suka yi masa rabbi suka ce a wayancan matan da suka bayar wani obatin ne wata ma iya karkace nan ta bayar bare kuwa domin tun aka yi haka suka rika cirowa suna bayarwa ai dama ba nan can miji ko yana nan ba da san za a yi wannan domin annabi ya tsallake maza ya tafi gurin kuma ba a ce mana an tambayi maza ba to shine aka ce za aka iya tasarrufi da dukiyarta ba tare da sanin mijinta ba sai dai shi ya ba ki jari ya kamata ki gaya mana amma ma'aikata ya ce aiki take ko kuma da dukiyarta ta zo dan bata gaya ba komai sai dai fadin yana tsara mata kima a gurinsa shine kawai tunda ba dole bane za ka iya yi din ka nemi ja amma abin da ya zama wato na yanzu yanzu ake bukata kamar yadda ya fara a masallacin annabi dan tayi ba laifi kai ba an fahimta da kyau ko mace ta yi alkhairi da dukiyarta ba wajibi bane sai mijinta ya sani ma malik ne kadai mai sharadi shi ma sharadin idan ya haura wani obatiri sannan mun ji cewa a lalle ne hudu ba ya zama a tsaye yake ba a zaune ba sannan dalili na gaba shine lallai ya halatta mai wa'azi in ya zo ya dan kaurara a wani gurin saboda wata maslaha domin kun ga annabi ya ce inna kunna aktsaru hadabi jahannam ku dinnan ku ne mafi yawan kiraran jahannama ai kalma ce ne girma to wannan abin ya sa su zuciyar su tai sanyi sannan wannan hadisin yana nuna irin fiqhun matan sahabbai domin wannan baiwa Allah da ta miƙe ce irin wannan tambayar a kabsa illa ya nuna tana da fiqhu in wasu ne shiru za su kawai an ce ku za ku fi yawa a wuta ya kamata ku san meye dalilin don ku kauce mar nan da nan sai tambaya a kai sannan mun ji kwaɗayin sahabbai maza da mata a kabta ku fita da daga mai jahannama mun ji wannan mu ji hadisi na gaba suna da yawa fawaid musamman irin su ibnu hajar sun kawo da yawa ma fiye da talatin ko arba'in duk akan fa'idodi na wannan hadisi an ummi adiya an karbo daga ummu adiya nusaibatul ansariya ita ake kira nusaiba ummu adiya ummu adiya guda nusaiban guda biyu ne akwai nasiba akwai nusaiba duk da kowace ana kiranta da nusaiba amma nan ta fi shahara da nusaiba nusaiba bintu ka'ab tana cikin manyan sahabbai ta fita yaƙoƙi yaƙin uhud da ita aka yi ta raka annabi alaihi ana cewa ta raka annabi yaƙoƙi har bakwai ta yi ruwaya daga annabi alaihi salatu wassalam ga hadisin ta na me wanke wankan gawa ai gwana ce wajen wankan gawa za mu zo hadisin ta nan gaba wankan gawa yar gida annabi alaihi salatu wassalam ita ce dai wanda annabi ya wada wannan mayafin lokacin da za a yi wa wata yarsa Zainab za a yi mata amsira to ita ce ta kware a harkar wankan gawa ta kware saboda haka ɗaliba kuma sai na Umar ta yi ruwaya daga sayi na umar sannan ƴaƴan muhammad bin sirin babban malamin fassarar mafarkin nan anas da muhammad duk sun yi ruwaya daga gurinta ita ma saboda haka ita ma sabbai da yawa sun koyi hadisi a gurinta domin mun ji mafiya yawancin hadisan wankan gawa wata a gurinta suka ɗauka to haka ɗalibai a cikin tabi'ai musamman malaman basra da yawa daga cikin su sun koyi karatu a gurinta to ita ce ummu adiya nusaybatul ansariya qalat tati amarna ta'anin nabi sallallahu alaihi wasallam yace tana nufin annabi alaihi salatu wasallam ya umarce mu an nukhrija fil aidain al awatika an nukhrija fil aidain al awatika ku fitar da al awatik ku fitar da su a sallah karama da babba al atik shine mufradin al awatik kuma jami'i abinda ake kira da al atik kamar a larabci shine a hausa shine yantacciya mace ce zuba ce ta mace wace mace ce al atik ita ce wadda take wanda yanzu za ta balaga a firuwa ko kwaila in a hausa an gane ko saboda haka eh wanda ta fara irgen dangi yanzu ita ake kira da al'ati saboda a daidai lokacin yancin da ake nufi akwai aiken da yanzu an daina mata da fita take komai ya fi babu sai gudu ta je ta siyo a taru ta dawo a ba ta shara sai ta je ta kai to tana shiga wannan tana zama atik an yanta ta yanzu an daina tura ta kai shara ta daina zuwa siyo kaza ita kadai su ne al'awati a firuwa ƙananan yara wadda ta fara irgen dangi ko kwaila to wannan ita ce al'awati to hatta zuwa annabi yace a fito da zuwa ga sallar idi sannan sai yace na biyu wa zawatal khuduri da waɗanda suke zama cikin tabagidi su kuma wannan wanda suka walaga su keɓance su ake a cikin gida ma a cikin gida saboda ba a so su ta yawo a gari har buka ake musu a cikin gida in ka shigo gidan ba za ka ga ba za ka gansu ba shine abin da iyayen mu suke da za ka ga mace na kunyar tsaka to wannan abin tsari ne na musulunci tsari ne na musulunci tana can kunyar tsaka shi suke kira malaman fiƙi suke kira sabagidi sai ba hausawa da hausa suke kiran to saboda haka can tsaka take a zaune in ka ganta a waje to ba karamin abu ne yasa ta fito ba to annabi yace hatta wa'annan su ma a fito da ta ta yau waje ne sabagidin ko saboda sabanta ta ba sabon da ta yi da zama a gida ba kowa ne ya san ta ba ma wani za'in za ta fito wani bai san yar gidan ba ba ne mutum ai ka san da akwai wani hadisi da da ake karantawa hadisi ne cewa wato fita uku ce kawai a gurin mace daga cikin mahaifiyarta zuwa duniya daga nan zuwa gidan miji daga nan kuma zuwa kabari annabi bai taɓa faɗa wannan ba shi sa da kan fodiyo ya zo zai wa'azi a ƙasar hausa an yi sha wahala lokacin da ya zo fara karantar da mata aka rika zagin ɗan fodiyo cewa ya fito da mata ya ce ilimi za a koya musu suka ce ai fita uku ce kawai ya ce waye faɗa to sai aka koma zagin su dan fodiwa ana cewa wannan matan da suke zuwa karatu kawai da suke sai ya rika gaya wa sa Abdullahi na Gondi su Muhammad Bello yace ku ci gaba da karantar da mutane ku kyale yace an ji din yace ai da shirka gwara zina yace ku kyale su yace shirka za a hana su yace in ma zina ake a ji zina amma a hana su shirka to da haka fa Allah ya taimake su har suka zo shi ne suka yi wannan risalat din kananan littattafai kanana kanana da sai da ya ratsa ya ratsa ko ina amma da haka yan maguza suka so su yake su yan al'ada aka yi ta bugawa har Allah ya taimake shi ya zo ya yi revolution a sai da ilimin akan asma'u ta kai matakin da ta zama hamshakiyar malama a cikin a cikin a cikin a kasar Hausa biladin Sudan da asma'u za ta zo ana karatu tana bayan labule tana ji wani lokacin aka jawo wani je yana ja in aka ja asma'u ta da ta da kofa to yayi bada wallahi tana bayan labule wani yana ja da an ji ta taba kofa to wancan mai jan bakin yayi bata sai a ce gyara saboda haka kaga da ba a karatu ba a fita a karatu za ta zama abin da ta zama ba za ta zama ba saboda haka su ne zawatul hudur kan shi da bature ya zo sai yace a fito mata su fito kawai ai kan kan kan ya hure musu kunne eh musulunci ya yadda a fito amma ya fitowa ta tsari ta musulunci to wa amara al-huyyaba sannan aka umarci masu al'ada jam'i ne na al-ha'id mata masu al'ada an yi ata zinnan an yi ata zinnan musallal musulmi su kuma su zo masallacin idi amma su koma baya su ne sanci wajen sallar musulmi za su zo masallacin idi har ya al'ada ta fito amma da an zo sallah ta koma baya can baya ta zauna za ku ji dalilin da yasa annabi ya ce mata ma su fito masu al'ada wa fi lafzin a wani lafazin cewa ya kunna nu umaru an nukhrija yawmal eid a wani lafazin cewa ya an umarce mu an nakhruja haka ne yawmal eid mu fito ranar idi inji inji ummu hadiya annabi ya umarce mu fito ranar idi hatta nukhrija al-bikra min khidriha annabi yace mu rika fito da budurwa daga cikin ɗakinta cikin darbukarta cikin dan akurkin da take ciki to a fito da ita daga wannan ɗakin da ta saba ne wa ta nukhrijal huyyiba huyyiba annabi yace har ma ta al'ada ta fito mace tana al'ada ba sallah za ta yi ba amma ta fito fa yukabbirna bi takbirihim to ga dalili annabi yace abin da ake so in an zo kamar barin nan da ake a ranar idi ita ma ta yi liman yana hudu ba mamu suna yi ita ma tana yi wa yad'una bi du'a'ihim sannan aka zo liman yana addu'a kowa yana amin hadda ita wa yarjuna barakata zalika al-yawm suna fata da kaunar albarkar wannan yinin domin ranar idi rana ce mai albarka mai yawa domin ranar Allah yake kallon mutane yake duk na yafe mu sai dan sai ya ƙara turba hancinsa a ƙasa saboda ya shiga damuwa ba ranar da yake shiga bakin ciki irin ran sallah domin ranar Allah zai kalle duk yan taron idi mutanen da suka fito suna murna ana kai Allah ya yabe mutane fiye da ninkin yancin da aka yi mutane a cikin kwanakin da suka shuɗe musamman sallah karama to saboda haka wannan shine to shine suna neman albarkar wannan ra'ayin wa tuhuratahu da tsarkin yinin wanda ake bukata ga mata su fito shi ne malamai suke cewa kaga an umarce mu mu fito da su an umarce mu fito da su amma su kuma a gurin su fitar ba dole ba kamar misali umarni ne da zaka bawa an ce mu umarci yara ko su yi sallah in suna shekara nawa bakwai kawai yake ka kai umarnin in bai ba a shekara bakwai an ce kai ma wani abu kawai sai dai ba umarce shi yayi yawa amma in ya kai goma sai aka ƙara ma wani umarnin cewa to ai mabulala amma shekara bakwai iya umarni aka baka dama umarnin ne kawai amma shi yayi ta shi yaron yayi dole ne ba dole bane to haka shi ma wannan cewa an ba da umarni a yi amma fa sai sallan idi ba ba dole bane ga wanda ba ta al'ada ba irin wancan na yaro ne iri iri haka ba da nake da wannan hadisin zamu ga lalle akwai wajibcin fita zuwa musalla an ce musalla ba masallaci ba abubuwan da yan zamanin nan suke yi malamai matasa da manya ake ta bude masallaci ana yin na idi a kusa san zuciya ne ba Allah ne ya yi ba saboda haka na biyu an so a bayyana ta ira ta addini ta ira ta addini an so a bayyana isa ni har yanzu ra'ayi na in ban je biyu ke ne sallah ba sai kamar ba idi na je ba ni na ra'ayi kenan har yanzu to kawai na so in tafi biyu ke a wajen gari yake har yanzu ranka da shi an gane ko to saboda haka sai yace ba kusa da ni yafi ba tun na gandu nake zuwa tun na gandu tun na da duniya ke zuwa can saboda haka yanzu da na koma coincidence ne na koma kusa da ta amma ba shi ne dalili ba ƙwarai kuwa eh sannan an gaya wa mata masu al'ada su nisanci gurin sallah a koma baya in za a tada sallah sannan an shar'anta musu yin kabarbari da addu'o'i ga matan maza da mata ya halatta mai al'ada lokaci yayi to maza ya halatta mai al'ada ce ta ambatan Allah dan ba hana mata ba sannan ana so a yi ta bayyana kabarbari kamar yadda wasu sai kaga wani kunya yake ji a wannan ranar amma zai je wani abin daban inda ba a sa shi ba ya daga murya amma nan da aka ce a daga murya ya ki an ce mana lokaci yayi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana sati ne zuwa za mu tashi sallar kicewar rana da wata kuma muna roƙo Allah ya sunayen sa kyawawa da sigobin sa madaukaka Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata wannan cewa wai yaushe ne da Allah yaushe ne muktarin sallar asuba yake fita rana na kullowa da rana ta kullo shikenan yayi addu'a karshe walaka bi misl wannan shine muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa kasar mu da jihar mu Allah ka zauna da ita lafiya don sai rayuwa da ake fama da shi da talauci Allah ka yaye mana akwai iyaye da za su aurar da ƴaƴansu maza da mata muna roƙo Allah ya hore musu Allah ya ƙara rufa musu asiri duniya da lahira waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure sako a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa da tsofinsa maɗaukaka Allah maɗaukakin sarki ka biya mana buƙatunmu Allahumma aminna fi awqanina wa aslih haymatana wa la tu'murina waj'al wilayatina fi man khafaka wattaqaka wattaba' ardaka ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم